يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يهول بين المرء وقلبه وأنه إليه تجرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم
والله يأذن من المهيب من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يهبن وأولاة الأعمال آجالهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا
Ubangiji ya mana bayani akan hukuncin mata wato yadda za su idda idan aurensu ya mutu. Ubangiji ya ce wallahi ya isna minal mahiri su mata waɗanda suka ɗebe ƙauna daga barin haila ba za su sake yin ta ba. Min nisa ikumu daga cikin mata uku ku mazaje in irtabtum yayin da kuka yi kokonto cikin iddata. faidatu wannan salasatu ashurin wato iddar da matan da suke kokwantan haila za su yi wata uku kawai za su yi wacce take kokwantan haila ko tana zuwan mata ko ku ba ta yi asalan ko kuma ta ɗebe ƙauna ba za ta sake yi ba ko ku ba ta fara ba domin mata kashi wato sun kasu daban-daban kaga akwai wacce asalan tun da Allah ya ta ba za ta taɓa yin haila ba daga farkon ta har ta mutu sai ta haifa haifanta kuma amma ba za ta ba za ta taba ganin haila ba ko rana daya kamar na na Fatima an ce ba taba yin haila ba yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to suna nan da yawa a cikin mata mata sukan kira su matan Laraba suna kiran matar da ba ta yin haila wato ana ce mata bagalatu sunanta kenan mace ce mai daraja da gaske domin ita ɗaya ce ta tana zaman mace bi a wajen mijinta domin ka ga mata mai haila duk wata za ta dakatar da mijinta ba zai amfani da ita ba aƙalla kwana uku mafi yawa kuma kwana goma sha biyar adadin haila kenan dama to amma ita wacce ba ta haila kaga kullum sai dai in ba ta bukata ta dare da rana Allah ya zaɓi sirrin su daban suke to shine shaiɗan da ya ga darajar da Allah ya ba wannan matar sai ya koya wa musulmi waɗansu cewa ai wannan mata har tana da wani laifi wadda wani ma yake cewa na taɓa jin waɗansu ka ce wai ko tuwanta ba a ci to kushe ne shaidan ya kullo da shi dan mata su raina su wannan mata wacce ba ta hailan in an tara mata to ita ce shugaban su akwai su suna nan akwai kuma yarinya karama wacce bata taba yin haila ba sai auren ta ya mutu ko kuma wani abu ya faru auren ya rabu tsakanin su da mijin amma kankanwa ce bata yin haila ba ka gani to akwai kuma tsohuwa wacce take ta ɗaya bai kauna ba za ta sake haila ba haila ta daina saboda yawan shekarunta to dukkan su waɗannan aka ce in auren su ya mutu wata uku za su kawai shine idda su domin abin da yasa ubangiji ya bayani a nan kaga abin da aka sani wato jini aka kula da shi guda uku ba wata uku ba asalin shari'ar to akwai wacce take a cikin kwana hamsin ko kwana sittin ko kwana saba'in sai ta jini uku to saboda haka su matan da can yayin da tsoron Allah yake zuciyar maza da zuciyar mata idan mace ta yi jini uku ko da a kwana arba'in ko da a kwana hamsin ko da a kwana sittin ba ta kai wata ukun ba in ta zo ta faɗa wa shugaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce na gama haila a cikin kwana hamsin hailar nan guda uku da aka ce na yi ta to sai manzo Allah ya ce ta je ta aure ko da kwana hamsin ne ko da kwana sittin ko saba'in yayin nan a kwana a tashi tsoron Allah yana daɗa janyewa daga zukatan maza da zukatan matan Shi kenan sai mace bata gama haila ba ma sai ta zo ta yi ƙarya sai ta ce ai na gama jinin nan guda uku sai a ce ta je ta yi aure sai ya bayyana ashe jini biyu ta kuma guda ɗaya ta a wannan kwanakin daga nan ubangiji da ya ga halayen mata na rashin tsoron Allah ya yawaita da mazan sai Allah ya aiko yace to gaba ɗaya kawai su wata uku uku da wacce za ta yi a kwana hamsin ɗin da wacce sai wata uku to duk gaba ɗaya dai salafatu ashirin kawai ka gani sai aka haɗe duk aka ce ai wata uku kawai amma banda wacce mijinta ya mutu wannan saki ake magana wallahi lam yahiduna haka kuma iddar waɗanda ba sa yin haila asal lisigar hinna saboda kankanta yarinya aka wa aure da shekara tara ko shekara goma ko shekara sha ɗaya to bata isa yin haila ba sai mijinta ya sake ta to sai ta je ta yi idda wata uku kawai tunda ba haila ba ta yin haila sai ta kirga watanni uku ran da suka kare ta samu miji ta aure domin ana aurar da yarinya a shekara tara dan an ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri na Aisha bata kai shekara taran ba ma an ce tana ɗaya shekara bakwai ya aure ta aka ɗaura auren ya kyale ta bai jima'i da ita ba sai da ya shekara tara sannan ya je ya shiga ɗakin ta to kaga ya halatta kenan ga wanda zai aure ya aura shine nasara da yaji an ce ana bukatar aurar da yara yan ƙanana yan mata sai nasara ya ce "Ah, in kuna yin haka yaranku in sun zo haihuwa ya su kasa haihuwa shi ke haifar da su ai Allah ne banda Allah wa zai iya fito da ɗa ko da matar ta shekara ɗari a duniya sai Allah idan ka duba ƙofar da ɗa yake fitowa to in ka dunkule hannunka ba zai shiga ƙofar ba to dubi girman ɗan kuma ka gani sai ya fito lafiya ta gurin ashe Allah ne mai fidda shi kenan nasara saboda kin musulmi da addinin musulunci da karyata alkur'ani sai ya ce ai yarinya bai kamata a aurar da ita ba sai ta shekara goma sha hudu saboda ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man taraka ibnatahu fi darihi ta tara haibata falyatabawwa maq'adahu fi nar duk mutumin da yake musulmi ne shi yana sallah ya yarda da Allah da ran ta kiyama ya bakkiyarsa ba akan larura ta rasa manemi ba ba dan wannan ba ya kyale ta dan bukatar kansa kawai har ta yi jinin haila a gidansa in ya mutu bai ba ubangiji ya ce to ya zauna akwai kujerarsa cikin ta jahannama ya kuka gani jama'a yanzu ya kuka ga zamanin nan namu da nasara ya mana kane kane addinin mu mutanen mu musulmi san duniya ya lullube su idan sun ga abu Allah ya faɗa sai su ɗauki maganan nan ta wasa ce ba za su yi wani abu su duba su ce kai jama'a mu duba mu a mukamin mu na musulmi masu kula da addinin musulunci da dokokin musulunci bai kamata mu kwaikwayi abin da nasara yake a ƙasarsa ba a gani ba ruwanmu in dai an nuna mana za mu ci duniya to komai a musulunci ba ruwan kowa sai kowa ya ja bakinsa ya shiru sai an zagi ubansa ko uwa ta tukuna sannan ka gaina barbarin jiki zai faɗa amma ba ruwansa da a ɓata addini ka ji dai mutum aka ce manzo Allah ya ce man taraka ibnatahu fi dariha ta taraka yabata faleta bawa maqadahu fil nar duk musulmin da ya bar yarsa lafiya lau ba don ta rasa miji ba don ta biya wani bukata ko ta gama talla ta tara masa kayan ɗaki ya kai ta da kayan ɗaki ko don ta ƙaro wata makarantar boko tukuna sai ta samu wani mukami ko tana makarantar islamiyya ma ta musuluncin ma makarantar intanet Allah bai yarda ta wuce lokacin aure ba ta yi auren dama ilimin mata amfaninsa ta aiki da shi a gidan mijinta kawai bakin ilimin mace wanda za ta bi aure ta san bauta wa Allah ta san sunnar annabi ta san hukunce hukuncen sallah azumi zakka da jinin haila jinin biki yadda za ta zauna da mijinta lafiya bakin ilimin ta iyalai tsaya sauran karatu ba wanda za ta kara baran wannan ubangiji ya ce su a ɗakin mijin mace in za ta yi ilimi da za ta karantar da garin nan dan ilimi to ta karatun tana daga ɗakin mijinta ji Allah idan ku ba ɗakin mijinta ba to ta aikata haramun a maimakon karatun ya zama alheri ya zama shari kuma ka gani domin matan da aka saukar da dokar akan wannan ubangiji ta ite wa karna fi buyuti kunna ko mata su zauna a cikin ɗakunan su matan aure wajen kuma da Allah ya ce karatun a ɗaka za a yi fa ba a waje za a zauna a ƙi aure don neman wani karatu ba to shi ma a cikin wannan izin Allah ya faɗa ya ce wa zakurna ko ma yi tilefi biyuti kunna minati lahi wal hikmati ba ka Allah ya ce alqur'ani ba mata ku karanta abin da ake karanta muku amma fa fi buyutu kunna dakunan auren ku to yanzu ya ka gani zamanin nasara mu ga mu musulmi ne amma musulmin riga ne aka yawancin mu domin wanda dai kaga ya watsi da alqur'ani ya watsi da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to me zai ce da Allah kuma da ranka da lafiyarka ba daure ka aka yi ba tilasta ma aka yi ba an yarda mutum ya saba Allah akan tilas in an tilasta masa ya rasa yadda zai ko za a kashe shi ko za a ɗaure shi in bai yi wannan ba to nan aka gani kawai mutum zai sako in ya kubuta kuma maza ya je ya tuba da wannan abin to amma ba wani yasa ka ba dan bukatar kanka mutum ya rika bin ra'ayin arna waɗanda suke majusu da waɗanda suke kuma ahlal kitabu wanda Allah ya tsine musu daga bakara zuwa nasu duk inda ka ji azaba ta yi kauri akan yahudu da nasara ne to sai kuma wanda ya aiki irin nasu ya kuwa gani jama'a zamanin nan namu Allah ya kiyaye mu saboda haka ‘yan yara ƙanana ake so a aurar da su daga dai shekara goma sha biyu idan ku ‘yarka tsare ta kai a gidanka ba ta fita ko ƙofar gida ita yarinya budurwa idan ba ta fita ko ƙofar gida ka tsare ta to wannan ta kai sha uku ta kai sha hudu ma ba laifi in dai ba ta fita waje kuma sannan ba mai jiki ce wacce za ta yi haila din ba domin an ga wato na na Fatima yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sanda aka yi auren ta shekara ta goma sha hudu to amma ka gani ita a gida take kuma wannan zamani tsoron Allah matan da wato wacce za a ce mace ce zamanin musulunci zamanin da maza Allah kenan tsoron Allah ta kamar yanzu a ce waliyin Allah to sun kai kamar sa tsoron Allah ba irin mu bane saboda haka jama'a a kula abinda alkurani ya gaya mana in ba mu bi shi ba to an shiga uku Allah ba zai yarda a jayya da kiran ta alkiyama ba mun ka san mutum ya so mace ne na ta ne tsakanin sama da shedan da tsakanin da mutum dan uwansa sai Allah ya ce kai la taktasimu ladayya kar ku yi min jayya anan ka gani shikenan daga nan sai a kai su ta Allah ya kiyaye to Allahu akbar to me kace wa ulatul ahmal ubangiji yayi maganar mata waɗanda mazansu suka sake su kenan to ulatul ahmali fa mata masu ciki kuma waɗanda mijinsu wato eh, ya sake su eh? mutallaqatin aw mutawaffa anhunna azwajuhunna mace ce take da ciki shin mijinta sakinta yayi ko mijin mutuwa ya su kuma ya za su idda ubangiji yake gaya mana ga iddar mace in mijin ya sake ta da ciki ko kuma in mijin ya mutu ya bata da ciki ita kuma adadin iddata inji ubangiji an yaba ana hamla kunna yayin da mutum ya saki matarsa da ciki ran da ta haife wannan cikin to iddata ta cika kamar yau ka saki matarka da ka sake ta yau gobe da ta je ba ta sati a gidansu ba sai ta haihu to shikenan iddata ta kare idan ta ga dama sai ta nemi miji su aure in wani zo ce ina son zan aure ki sai ta ce to shikenan domin wannan ɗa dama asalin ɗa sha da shi ba wajibi ne akan uwarsa ba a'a ba haka bane idan ka saki matarka tana da ciki za ka dinga ba ta abin da za ta ci da abin da za ta sha da abin duk da za ta yi wato in dai tana da ciki ta zauna ta idda ran da ta haife cikin kuma idda ka ta kare to yayin nan kuma sai a kirawo ka a ce wana matarka ta haihu amma ta gama idda ga ɗanka nan ka ɗauka daga ran da ta haihu nan shikenan ga ɗanka nan ka ɗauka ka je ka ba wanda zai share maka da shi idan akwai mai shayarwa ka je ka suturta a kira mace wacce take za ta shayar da shi ta ɗauka ku yi lada ka riƙa biya idan kuwa aka nema aka rasa ko ku ba a yi kamar munan da ba a saba wani na sha da ɗan wani ba sai ku yi lada da uwar ɗan idan kuka yi lada da ita ka ce mata to wancan am kin ga dai ni ba ni da wanda zan ba ɗan nan ni ba ko ne ba ni da ƴan uwa saboda haka sai ki sha da yaron nan amma zan riƙa biyan ki duk wata zan baki kaza kudin abincinki da kudin abin shanki da suturan goyonki da abin da zaki sai sabulu da abin da zaki sai ruwa in kuma ɗakin haya ne zan rika biya miki daga nan har ki yayi yara idan ta ga dama ta ce na yadda in bata ga dama ba ta ce habawa ne ai ni ka san mace ce ba tsohuwa ce ba ka sake ni ka kusan ni bai bukatan maza ce zan zauna goyon yaro ni aure na zan yi shikenan sai ka je wajen ko nan ka mata ko yayyan ka mata ka ɗauke yaron dole su kai musu ita kuma ta je ta aure ba dole bane ta sha ma da wannan yaron a shari'a fa kun gani jama'a yanda alkur'ani ya gaya mana ko to amma mu ga al'ada yanzu sai mace ta haihu ɗin ta dinga zama ta dinga zama kuma an mata asara kenan gashi ba ta cikin idda ka sannan baka bar ta ta yi aure ba kai kuma baka mai da ita ba an cuce ta kenan wa man ya taƙi laha Allah ya ce wanda ya ji tsoron Allah bai cuci matarsa ya sake ta da ciki don ta je ta ta zama ba Allah ya ce ji Allahu minan bihi yusran Allah zai gyara masa lamarinsa duniya da lahira ya zama sauki Allah ba zai tsananta ma duniyarsa ba da lahiransa domin matar da ka sake ta da ciki ta je ta zauna misalin wata uku ka san tana da cikin wata biyu ko wata uku saboda ɓacin rai sai ka sake ta sannan kuma ka ki ba ta abinci ko ma kana ba ta abincin ta dinga zama ta dinga zama har sai da ce wata shida a gida sannan ta, haihu sannan kuma ta dinga goya yaran nan har wajen shekara guda to ai ka cuce ta wanda ya ji tsoron Allah da ya ji an ce ba kyau a matsawa matan ya rike ta da wannan cikin har ta haihu yayin da ta haihu ya rike ta yana ci da ita tana sha da ita yana tana goya yaron har sai zamanin da ta yaye masa ɗansa ya ce to wanta dama abin da kike mun na yi bakin hakuri na saboda haka ya rubuta takarda ya ce ya kake ta wannan Allah zai gyara man lamarinsa dan bai cuce ta ba ka gani to me kace ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا
ذلك المذكور في العدة wannan abu da Allah ya ambata na lissafin iddar aure in ya mutu da kuma iddar wato wanda mijinta ya mutu ubangiji ya ce amrullahi hukuncin Allah ne ya saukar Allah ne ya saukar da wannan hukunci na yin idda anzalahu ilaikum Allah ya saukar da wannan hukuncin zuwa gare mu wa man yattaqillaha wanda ya ji tsoron Allah ya bi wannan umarni da Allah ya faɗa yukaffir anhu sayi'ati Allah ya ce za mu kankare masa munanan ayyukansa a shafe su a rubuta kyakkyawa a gurin wai uzim lahu ajran Allah ya ce za a girmama masa lada kuma a bashi aljanna kenan Allah ya bamu jama'a a kiyaye a daina sakin mace da yaron ciki shine abin da Allah ya ce ran Allah kenan in mutum matarsa na da ciki ya haƙura har ta haifi in ta haifi ya haƙura kuma har ta yaye masa ɗansa in zai sake ta kuma ya sake ta amma kar ya rika cutarta sai ya ga ta yi ciki tukuna ya sake ta sai ya ga kuma ta kusa yayi wa ce a mai da auren wannan abu da kake mata dan ka san tana son ka to Allah ya ce zai saka mata Allahu akbar domin ubangiji ya ce a taqwa li ilmihi subhanahu wata'ala bi anna nisaa domin su mata fa naqisatu aqalin masu tawayyan hankali ne maza ya kamata su ji tsoron Allah su yi hakuri da mata kar mutum ya ce lallai mace sai taimar yadda yake so zai zauna da ita ya ɗauki hakuri ita kuma ta ji tsoron Allah kar ta rika saba masa domin duk inda mace ta kai da hankali namiji ya ninka ta domin dama ka ji an ce wato hankali ubangiji da ya halicce shi sai ya halicce shi kwaya ɗari hankali daban-daban daban guda ɗari ne da Allah ya halicce hankali guda ɗari sai ya ɗauki guda cikin da tara sai ya raba maza duk gaba ɗaya duk matan duniya kuma Allah ya ɗauki hankali kwaya ɗaya tak ba su gaba ɗayan suka raba. To kai mai tis'in da tara ka kasa yin hankali yaushe kuma za a samu wacce guda ɗaya ka raba musu jin na duniya za su yi hankali. Saboda haka Allah ya danka hauran auren hukuncinsa hannun maza don su ne masu hankali. Ka gani. To sannan kuma Ubangiji yayin da ya raba kunya kuma ya raba kunya guda guda ɗari ƙwaya ɗari sai ya ɗauki kunya daban-daban daban sai ya tsora guda tis'in da tara sai ubangiji ya ba mata kwaya ɗaya kuma ya raba maza don haka yanzu haka mace irin duk sanda take maka kan ka ji ta buɗe baki ta ce tana ƙaunar ka ku aure in ba kai ka fara ba da wuya saboda kunya saboda haka ana son namiji da hankali da kunya shi din ma ya haɗa su biyan haka matar ana so da hankali da kunya to amma shi namiji ya tabbata cikin tunani mai kyau sannan mace kuma na kisatu dinin mai tawayen addini ce yanzu haka mace komai karatunta in ta ga wanda take so hankalinta sai bata abin duk da ta karanta sai ta manta da ya saba Allah sai daga baya kuma ta da na sani ka gani fala yasbiru ala umurihin illa ahlu taqwa ba duk namiji ne ma zai hakura akan wato lamarin da mata suke man na cuta hakura ba sai mai tsoron Allah saboda haka mai tsoron Allah ya dau hakuri da zama da mata to dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innan nisa khuliqa min bal'in awaja ka gani wa matastaqimuha ka gani in kasarat wato mata an halitte su da haƙarƙari wanda yake karkatacce na annabi adamu saboda haka in ka nemi ka miƙe karkataccen abin nan sai kare kuma idan ka ce ba za ka ɗau haƙurin zama da mace ba ka riƙa daurewa da abubuwan da take ma marasa daɗi ba to sai auren ya mutu kuma ka zauna gauru idan ka ƙi haƙuri da ɓacin ran matarka ka yi haƙuri sai ka kore ta ka zauna gauro kana tafiya a kwararo matar banza ta ɓata masa haƙura kaga kai aikin banza kenan wanda ku hakurin da kai da matarka in ta bata ma lada za a rubuta maka duk bakin bacin ran da matarka za ta yi maka wallahi tallahi ubangiji yace sai na rubuta maka hasana a gurin duk yayin da ranka ya baci ko tai ma bakan magana ko tai maka gaddama ko tai ma wani abu wanda ba shi kake so ba ubangiji yace da ranka ya baci to zan rubuta ma lada guda goma a gurin saboda haka aka ce wato sallah ma wacce mai mace yayi saboda jurewa da ci da ita da sha da ita da yawan daura ɓacin ranta Allah ya ce raka'a bi mai mata in yayi tafi raka'a saba'in ta gauru saboda daurewa da ɓacin ran matan da kuma irin wahalar da kake tasu ka gani dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shirarukum uzzabukum manyan munanan cikin ku al'umma ta gauraye gauraye su ne munanan al'umma annabi dan ba su karu kowa ba gauro bai kari kansa ba bai ƙari almajiri mai bara ba bai ƙari ƴaƴansa da na ma ƴaƴan suke ba wanda zai huta da shi illa ya huta da jama'a da haka manzo Allah ya ce shirarukum uzzabukum wa arazilu mautakum uzzabukum kuma manzo Allah ya ce makaskantan cikin matattun ku gaurayen ku ran da gwauro ya mutu shi kenan kowa ya huta an huta da nauyin ci da shi da sha da shi to shi kuma ya yi asara menene asararsa kaga bai bar mata ba balle in ta tuna zaman su na daɗi da ce Allah ya ji kanwa ne bai yi aure ya haihu ba bare ƴaƴan su rike masa addu'a kuma balle zuwa ga jikoki a rika cewa kakan mu wani ko uban mu wani gashi ai masa addu'a ko ku kai kai masa addu'ar ko ai sadaka saboda shi ko kai kai masa sadaka duk bai samu wannan ba manzo Allah ya yi tsawa akan mutum ya tabbata gauro Allah ya kiyaye mu yayin duk da mutum ya ga yana da rai yana da lafiya yana da abin da zai nema ya ci da matar in ya yi auren to ma zai auren Allah zai bashi abin ciyarwa ko da talaka ne kai in talauci ya dame ka kana so kai maganin talauci yi aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani sahabi ya zo masa yace ya rasulullahi talauci ya dame ni ya zan yi rabu da talaucin nan ya rasulullahi sai manzo Allah yace matanka nawa ƴaƴanka nawa yace ya rasulullahi ba ni da mata ba ni da ɗa ya ce to maganin talauci je kai aure mutumin ya je ya kukuta da kyar malam ya samu abin rubu dinarin ya je sai ya aure malam ci da mata fa da sha da ita da yi mata sutura da sauran wahaloli abin ya ƙara matsa masa kuma ya guda sai da ya ce ya rasulullahi ka ce in je in yi aure zan talauci zai min sauki to na je na yi auren amma talaucin na na yanzu ya ninka na da kuma ya ce matan nawa ka aura ya ce ɗaya ce ya ce maza ƙara mata ɗaya yi ƙoƙari su zama biyu sai je ya sake kukutawa ya kuma yin mata sai suka zama biyu malam wahala ta zo ta daɗa ɗinke shi gaba ɗaya ya da ya ce ya rasulullah na ƙara matar wahala kuma ta kuma nukuwa ya ce nawa ka ƙara ya ce ɗaya ya ce nawa kenan ya ce biyu manzo Allah ya ce mazai kokari ka kuma yin aure malam ya mace uku abin ya ci kurkuɗe masa sallah ma da kyarke yin ta saboda wahala yayin da ya sake da wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullah na yi aure na kuma yin aure na kuma na yi mace uku amma ni yanzu da kirma nake samun abin da zan sa a jikina dan talauci yace nawa ne matan yace uku ne ya rasulullahi yace karo daya ba shikenan malam sai kuma zuwa yi auren malam ran da ya auren nan matan nan suka zama hudu bai taba jin saukin samun abin da zai ci da sha da bukata kamar ran nan ba arziki sai gaba sai gaba har ya zama kuma ya da ya ne wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam godiya saboda abin da ya gaya masa aure na maganin talauci ya ga maganin talauci sai wanda bai da kowa ya zo ya zauna mutum da yawa su ci abinci a kofar gidansu ya ba da riga kuma ya taimako wadata har yaran su kuma saboda haka jama'a kar mutum ya zaci karancin iyali zai ja masa wadata ya dogara da Allah ne amma kar mutum ya dinga zama gauro ya yi kokari in Allah ya bashi iko ya aure dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi faɗa kwarai akan cewa mutum ya zauna ba mata domin ya ce a cikin addinin sa shi ba a rubananci ba za ka zauna ba mace don ibada ba ka yi aure domin shi auren kansa ibada ne da abin da ka kashe ka ga abin da ka ba matarka ta ci da wanda ka ba ta ta sha da abin kunna da ka sai mata da abin hannu da sarka da kuɗin kitso da ka biya kai mata kitso da man shafawa da tuwo da nama da zane duk gaba ɗaya Allah rubuta ma ladan sadaka zai dan bai wasa kace maka duk abin da kai wa bawan Allah Allah biyan ka yake ɗanka da ka haifa in ka bashi ci da sha da sutura duk abin da kai wa ɗanka ubangiji sai ya biya ka dan kai ba ka da komai da za ka yi bawan Allah duk abin da kai Allah sai rubuta ma a littafin ka in ka je ka tadda abinka ba shi isa ka ji wato shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kana da ɗa ka zaunar da ɗanka a gurinka ka ce masa wani abin da zan gaya maka iya rayuwarka ko ka girma ka balaga kai imani a ranka Allah ɗaya ne kuma duk duniya sama da ƙasa ba wanda za a bautawa sai Allah ka gaya masa kuma ubangiji ba ya da makamanci a halitta ko a aiki ko a irin siffarsa ka ce kudure wannan a zuciyarsa tun yana ɗan ƙanƙani ka ce bayan wannan kuma ka nemi sanin alwala wani ka san yadda ake da sallah da azumi da zakka da haji sannan kuma wani abin da nake so duk abin da muka sa ka yi wanda muka hana ka ka bari ka bi uwarka ka bi ubanka yan uwanka ka rike zumunta sannan ka kula da jama'ar musulmi kuma yan uwanka ne ko a ina suke to an ce in ka gaya wa ɗanka wannan magana misalin wannan magana awa ɗaya ka ne wa ɗanka wa'azi na wannan ladabin ya koyi wannan ya koyi wannan kana gaya masa da baka ba ma a littafi ba to ya fi ka ɗauki dinare dubu ka je kai sadaka fi sabilillahi ka san ka dinare dubu yanzu ya kai misalin fan dubu jaka goma to ka gaya wa ɗanka wannan na awa ɗaya tak ladan da Allah zai baka ranta alkiyama in an baka misalin fan dubu ba za ka ba da wannan ladan ba saboda bawansa ne shi wannan yaron bawan Allah ne ka taimake shi saboda haka jama'a mu bi umarnin Allah shi sa Allah ya ce man yattaqillaha wanda ya ji tsoron Allah ya bi umarninsa yukaffir anhu sayyi'ati Allah zai kankare masa munanan ayyukansa wa yu'zim lahu ajran Allah zai yawanta ladan su kuma ya bashi to Allah ya ba mu ikon tsoron sa me kace أرجموهن من حيث ذكرتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولادها من فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن رضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاذبوا فتربوا له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتيه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها سيجعل الله بعد عذر يسرا ubangiji yace askinuhunna idan kun saki matanku na aure ku zaunar da su ku maza ku zaunar da su min haisu sakantu gunda kuke zaune ku zaunar da su a gun kar ka saki matarka ka kure ta kai miji kararan da ka saki mace ka ce tattara kayan ki tafi gida a'a zaunar da ita a nan inda kuke gunda ta zauna ka ce ka sake ta saki daya amma ka ba ta ci ka ba ta sha kuma ɗakin ko haya ne ka biya mata in kana da iko ka gani kar ka kore ta ita ma kar ta fita ta zauna a nan ta idda min wujudikun gwargwadon wadatarka in ku a gidan haya kake kuma hayar da kyar kake biya da can ɗakin da take haya kake biya kuma da kyar kake biya yayin da kuka rabu ita kuma gidan iyayenta akwai wadata suna da ɗakuna to ta tafi gidansu din saboda ba ka da wadata ka gani wala tudarruhunna kada ku cuci matanku in kun sake su ku maza litu zayiqu alaihinna domin ku matsa musu ku tsananta musu a wajen zama faya tajna ila al-khuruj aw an-nafaqati Allahu akbar wato mutum ne mai wayo Allah kuma ya gano wayansa da mutum ya ji an ce in ya saki mace kada ya kore ta daga ɗakin inda take ya zaunar da ita a gidansa ta gama idda tukuna da ya ji haka to saboda kar mutane su ce shi gashi masani ne amma ya saki mace ya kore ta gidansu bai ce tafi ba amma kuma abinci wanda yake bayarwa sai daina bata ko abin bukata sai daina bata ko kuma yawancin matan ya rika zuga su sai a zo a rike mata habaici to Allah ya ce idan sun mata haka sai ne musu azaba ka zauna da ita matar ka ce ai abin da in ka ga dama bayan ka sake ta ma in tana ɗakin ka randa duk ka ga dama sai ka shiga ku jima'i ran da kuka jima'i kuma auren ya dawo in dai saki ɗaya ne saboda haka kar ku cuce su wajen ciyarwa ko shayarwa har ta bukata ta ce kai abin nan da ake min a gidan nan ni ba zan iya zama harin ƙara idda a gidan nan ba saboda haka ni gidan mu zani to idan ka bar ta ta fice garin kutan nan har ta ga wani mutum tana so kaga sai ta zina to kaga abin da ta zina nan kaga an saba Allah saboda dalilin ka to baka ji tsoron Allah ba kenan Allahu akbar wa in kunna ulati hamlin idan ko matan suka zama suna da ciki aka sake su fa an fiqu alaihim to ku ba su ci da sha ran da duk ka saki matarka sai a duba darajarta in ka ga dama kai masani ne ka ce to wanti ni a gidana ga irin abin da nake cikin sani amma tun da na sake ki wato in ta ce gidansu za ta in ku nan za ta zauna ɗakin ta ta haihu ka ce kullum zan rika baki ladan cin abincinki da abin shanki ko dan matanka ba za su dafo mata ba sai ka bata ka ce kullum zan baki misalin naira ɗaya ɗaya kuɗin abinci ka san dai naira ɗaya a ta da safe da rana da yamma in kuma ma'abociyar daraja ce can gidansu abu mai daɗi ake ci to ka rika bata ko naira biyu ko naira uku gwargwadon dai ikon gidansu da kai kuma gwargwadon ikon ka idan ba ka da shi kuma ka bata gwargwadon wanda zai ta ta kushi da wannan cikin ba za ka daina bata wannan ci da sha ba in tana da ciki wato a tayar da Allah madahunna sai ran da ta haife wannan cikin ran da ta haife ciki kuma ciyarwa da shayarwa sun ƙari ka gani ran da matarka dama take da ciki ka sake ta to da ci da sha da sutura da kuɗin ruwan wankanta da sabulu da man shafawa duk akan ka kai mijin yake jama'a ana ji aiko maza duk taron mu nan maza ne kowa kuma yana da mata ba wanda kuma saki baya biwa ta kansa to a kula ciyarwa da shayarwa akan mu yake sai ta haife ɗan to fa ina rabana lakum idan ran da ta haife maka wannan cikin ɗan fa Allah ya kawo iyakar zaman cikin sai na aka ce wance ta haihu ka gani fa atu hunna ujura hunna kuma ku ba su ladan sha da ɗan kaji Allah ya ce in ta haihu to ba ciyarwa ba sharwa sai kuma ladan shayarwa ka gani shine aka ce to a nan kuma yadda za a yi wajen shayarwar wa ta amiru baina kun bi ma'rufin sai ku taru yayin da aka ce wane matarka wanta ta haihu me aka samu ai kaza aka samu to Allah ya raya Allah ya raya ka ji daga rannan wato da iyayenka da iyayenta da kai da matar sai a haɗu guri ɗaya idan aka haɗu guri ɗayan nan yayin nan sai a ce to wane iyayen yarinya sai su ce to wane matarka ta haihu sai a shiga cikin gida a ɗauko maka ɗan a cikin tsumman goro sai a kama a kama ka a ce ga ɗanka ka ce a to ni wannan ɗa yaya zan yi da shi a to ka san yadda za ka yi da shi yadda mu ma muka riƙe 'yarmu sai ma ka riƙe ɗanka ce to aini yanzu ba ni da kowa wanda zan ba wannan yaro ya shayar da shi sai iyayenta su ba ta shawara su ce to shikenan kin ji wance ki dauki danki ki shayar kin ji ba yi da wanda zai ba to ita ta samu ta ce a'a ni ba zan yi wahala goye ciki da goye kuma ɗa ba saboda haka ni ma aure nake so yadda shi yake can zaune da matarsa ni ma zan je in yi aure in zauna da mijina ce a'a iyayenka su ce haba wanki ki hakuri ki goya masa ɗan nan mu ba yi da kowa kin ga mu ba mu da wanda zamu ba ta ce a'a ni ba zan goya ba ai ta jayayya to har yadda aka shirya kuma ta ce ta yadda saboda an rasa wanda za a bawa to shine Allah ya ce wa tamiru bainakum bi ma'rufin to sai ai shawara da hanyar alheri ka gani bi jamilin wato da kyakkyawan shara fi haƙƙin auladi a cikin haƙƙin wannan yaron da za a shayar bi tawafiki har inda kuka dace ala ajrin ma'lumin alal izlai amma dacewan akan lada wanda za a yanka kowa ya ga shedu ka yarda cewa za ta sha da ɗan nan ta rika ba shi nono ba za ta yi aure ba sai ran da ta yayi amma wata kaza Ubangiji shine wanda ya halitti sammai guda bakwai da ƙasa guda bakwai kuma ya tanazzalu lamru yana saukar da ayi kaza ayi kaza wato baina hunna tsakanin sama da ƙasa mala'ika jibril yake kawowa baina samawati wal arab tsakanin sammai da ƙasai nan mala'ika jibril yake zuwa daga sama ya zo ƙasa yanzu bihi jibril min as-sama'i sabi'ati ila al-ardi sabi'a an ce mala'ika jibril yana zuwa da wahayi tun daga saman bakwai har shiga kuma ƙasan bakwai shine mai kai wahayi Allahu akbar litalamu domin ku sani ku mutane annallaha cewa shi ubangiji ala kulli shay'in qadirun yana da iko akan komai banda ikon Allah ya za a ce wato daga saman bakwai an sako da abu kuma an isar a nan kuma an wuce har zuwa ƙasa ta bakwai mala'ikan kuma guda ɗaya ne to wanda yake yin wannan abu kusan ba abin da zai gagare shi wa anna la mu sani ubangiji kada a hada bi kulli shay'in ilman a wajen sani wato ya kewaye komai da komai ba abin da Allah bai san da zaman sa ba kankane da babba da wanda muke iya gani da wanda ba ma iya gani Allah ya san da zaman sa mm. ثم كتب سورة التحريم مدنية وابنتا أشرتا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أهل الله لا تعتودني مرضات أزواجك والله غفور رحيم
بسم الله الرحمن الرحيم Ubangiji ya ce, Ya ayyuhan nabi'u ya kai wannan annabi lima tuharin ma ahallallahu laka, dan menene kake haramta abin da ubangiji ya halatta shi gare ka min ummatika daga cikin al'ummarka ita ce matar da ake cewa mariya turkiya mariya wacce ya aura kabila kiddawa din nan lamma watsa ha yayin da manzo Allah zai zai ke mata fi baiti hafsatu cikin ɗakin matarsa hafsatu din nan wa kana ga ibatan yayin nan wato ita ga ibatun ba ta nan ita hafsatu to yayin nan ita mariya tana cikin ɗakin hafsatu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya same ta ka gani faja'at ya shiga ya same ta a ɗakin wannan din hafsatin sai ga hafsatin kuma ta dawo sai ta same shi a cikin ɗakin ta kuma tare da mariya ita ma mariyar kuma ta sanci ka gani wannan abu wa shaqqa alaiha sai bata wa hafsatin rai da kyau kaunu zalika fi baiti hawa ala firashiha saboda dan menene manzon Allah zai shigo ɗakin ta da mata ya shiga ɗakinta kuma sannan a kan shimfiɗarta kuma haisu ƙulta hiya haramun alayya yayin da manzo Allah yake mata kuma haramun ce gare shi to dan me zai shigo da ita ɗakinta kuma akan shimfiɗarta manzo Allah sai abin ya ɓata wannan mata rai da ya gaya mata haka wa ma salihi matabbatar wannan isa yadda take annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah mai tsira da aminci kana ya kasimu baina nisa'ihi ya kasance yana rabon kwana tsakanin matansa falan ma kana yawan habsatu yayin da rana habsatu ta kasance istazana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ziyarati abawaiha to yayin da ran nan kwananta ne ita habsatu din nan sai manzon Allah ya yi mata izini ya ce ya je ta je ta gano mahaifanta Eh, ta nemi kai da kanta ta tambayi manzo Allah ta ce tana so manzo Allah ya ba ta izini za ta je ganin gida sai manzo Allah ya ce to ki je ki dawo ta zana da haya mata izini ta je falan ma kharajat yayin da ta fita ta tafi gano iyayen kharajat in arsala ila jariyati mariya mariyatu qibtiya to ita mariyatu qibtiya din nan bai wasa ce bai wace ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ita da ya ji Hafsatu ta tambaye shi za ta ganin iyaye sai manzo Allah iya da ta ji to da ta tafi kuma sai ya shiga ɗakin yana zaune sai kuma ya bukaci mace sai ce a kira masa mariya wannan bai wata sai ce a kirawo ta ka gani da aka kirawo ta suna nan a wannan ɗakin a kan shimfiɗar gadon mariya ɗin allati a hada lahul muqawqisu malik misra wanda shi sarkin misra ya ba manzo Allah ita kyauta ita mariya fa da kala baitu amsatu sai shigar da ita ɗakin amsatu ɗin nan wacce ta je ganin gidan fa qa alaiha sai suka sadu suna yin jima'i da ita mariya falan mara ji adam satu yayin da ta zo ita Hafsatu kuma ta gama ganin gida kenan gano iyayenta sai ta dawo da ta zo ɗakin za ta shiga ka gani waje da baba mugulakan sai ta samu ɗakin a kulle ajala sab inda babi sai ta zauna a kofar ɗakin kawai haka rajan nabiyu wa wajen hi ya kafuru a raƙan Allahu akbar tana nan zauna a kofar ɗakin daga waje sai kuma zala kuma sai ya buɗe ɗakin da manzala ya buɗe ya fito sai ta ga gumina ta ɗiga a goshinsa da fuska su gumina ta ɗiga ita wannan hafsatun Allahu akbar wa hafsatu ta baki wato zaman nan da ta yi a kofar ɗakin ashe bakin ciki ya kulle ta da dama tana ta kuka tana ta kuka ta san manzo Allah ne a ciki to da ta ga ya fito da gumin nan yana ta zuba ita hafsatun fa qala laha ma ya bikiki sai manzo Allah ya ce me yasa ki kuka hafsatu fa qalat inna ma azinta li min ajali zalika tace to ya rasulullah ashe dama haka ne dama ka yarda in je in gano uwata da ubana dan ka kira mariya ku jima'i da ita a daki na saboda haka tura ni gida sai ta gaya manzo Allah haka Allahu akbar adaka lal amatuka baiti dan ka shigo da baiwar ka daki na ni ka kora ni ganin gida ka ji ko ita ta tambaya dan ta ba shauki ta faɗa haka sun ma waka atale ha fi yau fi yau ni ala jirashi kace sannan kuma ka tura ni ganin gida ka kore ni gida sannan ka kira baiwarka sannan ka shiga ɗakina sannan ka je kana jima'i da ita a ran kwana ta kuma a kan shimfiɗa ta don haka ku tura ni gida rasulullahi je a fasatu kana gaya manzo Allah a ma ra'ayta a ma ra'ayta li hurmatin yanzu ba ka ganin ni ina da alfarma ne tunda ni mata aure ce ita ko baiwa ce hmm faqala sai manzo Allah shi kuma yayin sai ya magana sai ya ce a ne sabiya jarati jariyati yanzu ita mariyar da kike faɗa a kanta ba baiwa ta bace ne kada halla hallahu li wacce ko ubangiji ya halaka ta gare ni Allah ya halaka ta gare ni to wani a haramun ala an alkamisu bi zalika lilaki to ita kuwa akan sai na nemi yardar ki zan yi jima'i da ita wannan ya zama haramun gare ni in dai aka ce wato manzo Allah kuma ran sai baci saboda ta gaigaya ma sai ce to in dai sai na nemi yardar ki ne zan yi jima'i da mariya tilkiya baiwa ta to ma mariya ta zama haramun gare ni kenan sai haramta ta akan dan ran sai bi so ba yace ta zama haramun gare ni in dai sai na nemi yadda ki tukuna da jima'i da ita ka gani yace to amma tunda yake haka ne wala tukbiri bi hadha imra'atun minhunna amma wannan abu da muka yi da ke wanki kar ki je ki ga sauran mata na baki asirin wannan magana ki hakuri ki ɓoye wannan magana a ranki karki gaya sauran kishiyoyin ki mata na kin ji abkatu ki hakuri tun da yake dai ban nemi yadda ki ba na yi wannan abu to mariyar na haramta ta gare ni ba zan ƙara ma yin jima'i da ba saboda ki huce amma alƙawarin mu da ke sauran mata na karki gaya musu sai manzo Allah ya gaya mata wannan falan ma harajat ita ko dama saboda haushi yayin da ta fito qara'at hafsatu jidar allazi baina hawa baina aisha kasan mata ba su da hakuri duk abin da mace za ta yi in dai akan jima'i ne ba wuya ka ga ta gajiya da ta ji manzo Allah abin da baya so shi ma sai ta ce to ba ka so in faɗa wata ta ji yace ba na so sarki ga kowa da dai ta fito dama sai ta kwankwasa dama akwai wani gini tsakanin ɗakin da tsakanin nana Aisha sai ta kwankwasa ginin sai Aisha ta ce wane ne tace miki sai ta ce sai Hafsatu ta ce ala ubashiriki muke albishir man aisha albishirinki ta ce menene tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad harrama alaihi ammata mariya yace manzo Allah yau ya haramta mariya a- a kansa ta zama haramun ba zai ƙara jima'i da ita ba ya faɗa a gabana naji to Allahu akbar wa eh, wa inna Allah eh, qad arahna minha tace ubangiji shine ma ya hutar da mu daga ita da a zo mu sannan ita a jegunta yanzu duk ya zama namu gaba daya ta zama haramun gare ta gare shi wa aka bararha bima ra'aiti bima ra'aita tace kin ji kin ji Aisha unguwa na tambaya manzo Allah ya banni na tafi ashe da ma ya ce in je ne saboda kan in dawo ya kira Mariya sai na same shi ya kulla kofa suna ta yin jima'i akan gadona na zauna sai gashi ya fito gumi na daga goshinsa kin ji abin da aka yi Aisha yau a gidan nan tana gaya kikiyar bayan manzo Allah ya ce fa kar ki gaya kowa wa kanan mutasafiyatayn mutazahiratayn ala sa'ir azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama ka gani wato an ce su mm, wa kana ta ita da a- dama an ce da Aisha din nan da ita na na- da da, da Hafsatu din nan su ne mafiya tsarkaka soyayya mataimakan juna akan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wakila inna allazi haramahu ala nafsihi huwa shirbul asali wa huwa ma fi sahihani lamma ruya an aisha radhiyallahu an eh, anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu halwa wal asala wa kana idza sallal asra dara ala nisaihi fa yadnu min kulli wahidatin minhunna fa dakhala ala absatu bintu umara eh, fata basa indaha aktharu mimma kana yatabisu fa sa'ala an zalika fa qila li ahadat ilayha imra'atun min qaumiha ukatu eh, asalin فسقد رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة آه، ف- فقلت والله لن هتالن له فذكرت ذاته shikenan dai ba za mu shagala da wannan kissa ba to jama'a kuna jin dai irin halayen mata wato mace tana da tsananin kishi akan cewa kwananta ne wato ai magana da kishiyarta ma magana ma ba ta so ayi to kun ga wannan fa ba kishiyarta ba ce wacce ce wannan ba kishiyarta baiwa ce a gidan ne musu share share ne kawai a cikin gidan shara take musu baiwa ce sarkin Misra ya ba manzo Allah ita sallallahu alaihi wasallama wanda zamanin ake ce masa muqauqasu manzo Allah da ya aika mar da takarda cewa ya shiga addinin musulunci ana kiransa akan ya ba da gaskiya da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yayi munna da takardar kwarai har ya ba dan aiken wannan yarinyar yace ka kaiwa manzo Allah nayi munna da wannan takarda amma zan shawarci jama'a amma wannan yarinya na ba manzo Allah ita kyauta ita Mariyar to manzo Allah ya ajiye ta a cikin gidan yana ta fita to i- ita ce baiwar da aka yakan matan suka haɗu suke wannan ta gaya wannan wannan ta ga ana kai gunguma saboda haka maza in kuna son zaman lafiya ku kiyaye rabon kwana tsakanin mata cikin ku kun ji waɗannan mata fa tsarkakakku ne yan aljanna ne amma ganin haka har yasa kishiyar tana kuka da hawaye Allah ya shirye mu to shine ubangiji yace da manzo Allah dan me haramta ta dan me yace ta haramta gare shi wanda ko Allah ya halatta masa ita ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahlallahu laka tabta gimar ba ta azwajik ka haramta ta ne saboda kai kana son ta amma ka haramta ta dan ka nemi yardar matanka dan kan ran su baci to wallahu ghafurur rahim Allah ne gafara ne mai jin kai ne gafara laka hazar tarim Allah ya gafarta ma haramcin nan kuma kan mariya ka ji masu isar sai ubangiji ya dawo ya ce yi hakuri ne ma gafara wannan haramci ta zama halar gare ka ba da kafara ba kuma Allahu akbar Mm. To jama'a kun ji isassu yanda manzo Allah yake yardajje ba kamar sa a wajen Allah ba ko mai tsoron Allah kamar annabi Allahu akbar to me kace قد ورد الله لكم تهلة أيمانكم والله موليكم هو العليم الحكيم Mm. to shine wato ubangiji ya ce kada mm, kada baraballahu lakum Allah ya sanya shari'a ne cikin addinin nan namu ta hillata aymanikum wato cewa mu halartar da rantsuwan mu da kuma bita halili hadir kafaratul mazkurati amma mutum yayi kafara idan kayi rantsuwa kace ba zan yi kaza ba abin ya zama dole sai kayi to kai abin to idan kayi abin kuma kai kafara sai kuma abin ya dawo halar gare ka ko matar ce ka ce mata wance jikinki kamar jikin uwata ko kamar jikin ka ka dai kwamanta da abin da yake haramun to idan ka yi wannan kuma ka dawo kana so ka yi jima'i da matar to sai ka yi kafara to in ka yi kafara nan to ta halatta ka gani Eh, wa minar imani wato yana daga ban gaskiya tahrimul amati haramtawar wannan baiwa wa halka fara sallallahu alaihi wasallama wai shi manzo Allah yayin da ubangiji yace ya halatta masa yayi kafara ne akan wannan haramci qala muqatilun utika raqabatan an ce manzo Allah a wannan karan ma sai da ya yanci kaji shi ma ya kafara dan ya koya mana saboda mu in mun yi mu rika yin kafara wato koya mana yi da Allah ya ce na mayar maka da ita halacci bayan haramcin sai kafara ya yanta baiwa ka gani wa qala la hasanu lam yukaffir amma hasanu ya ce a'a manzo Allah bai kafara ba dan Allah ne ya ce masa ya halatta mar bai ce kafara ba li'annahu sallallahu alaihi wasallama dan shi manzo Allah maghfurun lahu Allah ya riga ya magafara wallahu maulakum idan mun ji tsoron Allah Allah shine mataimakin mu amma sai mun ji tsoron sa wa huwa alimul hakim Allah shine masanin hukunci madaidaici shine gwani a cikin hukunci kuma to me kace وإذا دخل النبي إلى بعض أزواجه حديثا مم.
فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف قربه وعرض عن بعض مم.
فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير
kaji ka ambata iz sarra nabi'u la ba'd azwajihi hadisan yayin da manzo Allah yayi asiri ga sashen matansa ita ce Hafsatu din nan yace mata Hafsatu ki hakuri wannan abu da kika ganna a ɗakin ki da wannan baiwa tawa ba tare da na tambaye ki izinin shiga ɗakin ba ki hakuri amma kar ki gaya mata na kin ji kuma ita Mariya ta zama haramun gari ne dan kar ki faɗa ka gani falan ma na ba'at bihi yayin da ta kasa hakuri ta je ta kwankwasa kofar Aisha ta fito ta ce ai kin ji abin da manzon Allah ya yi da Mariya bayan ya min izinin in je in gano iyayena yayin da ta bayyana wannan zannan minha Allah haraja fi zalika domin ita Hafsatu ta zaci wai wannan tsegumin da ta yi ba laifi ba za a rubuta mata zunubi ba tana cewa bai zama laifi ba ya za ta bata manzon Allah rai Allah bai ga laifinta ba bata ci wai akwai laifi ba wa zarahu Allahu alaihi ka gani bayan ta gama wannan ta gaya Aisha sun zancen su su birak sai Allah ya ko malaika Jibril ya zo ya gaya manzo Allah ga abin da Hafsatu ta gaya wa Aishatu ga abin da Aisha ta gaya Hafsatu akan tsegunguman maganan nan Allah ya ko malaika ya gaya manzo Allah dan ya sani ka ji isassu Allahu akbar an raba ba'dahu sai ce a sai manzo Allah da ya ji malaika Jibril ya gaya masa ya kira Hafsatu din yace wance tace na'am ni isa kika je kika tona wannan asiri mun yi alkawari na ce ki kiyaye na haramta mariya ba zan ƙara jima'i da ita ba amma kar ki bayyana maganar nan amma kika je kika ga Aisha kika ce gashi gashi gashi abin da aka yi me yasa kika kare alkawari wa arada an ba'ade takarruman minhu to sauran matan ku tsaye gunguman da suka yi bai kira su ya tara su kuma mun girmama su kare ba su kunya gaba daya ita da ta yi laifin ita ya bayyana wa cewa ya sani amma sauran kowace ta faɗi albarkar bakinta amma sai kyale su bai tona musu asirin ba domin an ce wanda ya suturta laifin dan uwansa a duniya Allah zai suturta masa laifin kalanta ke kiyama sai manzo Allah ya suturta musu bai tara su ya gaya musu ba dan girmama su ita ma abin da yasa ya bayyana mata ya sani domin sun yi alƙawari ta karya alƙawarin falamma na ba'a bihi yayin da manzo Allah ya ba ta labari da cewa ya san abin da ta faɗa kishiyoyin ya kuma ji abin da suka faɗa ya gaya mata ta san kuma ya sanin qalat absat sai kunya ta kama ta sai ta ce manan ba aka haza shin waye ya baka wannan labari da muka yi mu kaɗai baka gurin waye je ya gaigaya maka ya rasulullahi ta tambaye shi kala sai da na rasulullahi yace na ba'ani al-alimul khabir masani mai bada labari shine ya gaya mun Allah kenan yace Allah ne ya gaya mun ka gani Allahu akbar sai ta san kuma lallai ta yi babban laifi to daga nan kuma sai ya ce mata me إن تتوبا إلى الله فقد فقد قلوبكما وإن كذبا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين Mm.
والملائكة بعد ذلك ظهير
Allah ya ba mu albarkar manzo Allah. Wato kaji inda kuma Ubangiji ya karɓe lamarin gaba ɗaya saboda matan nan sun nuna ɓacin ransu Allah ya- Allah ya karɓi faɗa ya nemi su faɗa akan su kiyaye masa manzonsa. Kar su yarda su sake ɓata masa rai. Allahu akbar. Sai Ubangiji ya aiko malaika Jibril ya ce maza ka gaya manzo Allah ya gaya Hafsatu da Aishatu saboda sun raɗi manzona ban yarda ba ni. har su raɗe su faɗi laifinsa akwai abin da zai zama ba daidai ba har wani hangi ba daidai ba ne to ban yadda ba maza jibril ta faka gaya masa ya gaya musu in ta tuba ilallahi idan sun shirya maza sun ce sun tuba akan raɗar manzo Allah Allah ya yi musu gafara to sun huta in dai sun tuba sun huta fa karsa gad kulubu kuma to haƙiƙa kun karkata zuciyarku ta karkata mala ila tarin mariya ai sirru kuma zalika ma karatu nabi sallallahu alaihi wasallama kun karkata akan cewa manzon Allah da ya haramta mariyan nan ranku yana yana kunna cewa ba zai ƙara jima'i da ita ba wannan tsegunguma sai kun tuba ga Allah domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ki wannan asiri da kuka yi wa zalika zambu abin ku da ya taba zuciyar manzo Allah laifi ne Allah bai yarda da shi ba sai yawo mutum azaba saboda ku ko matansa ne ba ba na son in muku azaba to maza ku tuba ku ce astaghfirullah Allah mun tuba ba ma ƙara ba kar kuma ku ƙara din in ku ba ku tuba ba fa ko kuka tuba ku ƙara Allah ya ce azaba fa zai musu to ka ji isassun fa ka gani Allahu akbar wa in tazahara alaihi idan ku kuka ki tuba akan wannan laifin kowace da ke Aisha da ke Hafsatu kuka rika taruwa kuka zama bakin ku ɗaya ku bi kuka ware manzon Allah kuna ganin laifin sa kune masa egumin da ransa baya so eh to fa inna Allahu huwa maulihu to ku kishi ku taimaki junan ku kar ku taimake shi ai Allah mataimakin sa ne haka Allah ya ce ni zan taimaki abina ku ku kar ku taimake shi da ke Aisha da Hafsatun da kuke tsegunguma kan ya nemi baiwarsa a ɗakin ki to in kun ki taimakonsa kun ki bin sa to ni zan taimake shi ko kuma kwa haɗu da ni bayan ni ma ina taimakonsa wa Jibrilu malaika Jibrilu ma ai mataimakin sa ne bayan kuma ni da malaika Jibrilu fa wa salihul mu'minin har da mu'mine mutanen kirki dukkan mataimakan annabi ne to ku ku bi ne rak ga Allah mataimakinsa Jibrilu mataimakinsa duk mu'minan duniya mataimakinsa to ku kaɗai dan kun ki taimakonsa ne Allah ya aiko da wannan magana Allah ya ba mu albarka annabi wai shine halakakku suke cewa wai annabi wai mutum ne kamar kowa darajar su ɗaya da kowa saboda ba san annabin ba wanda ya karanta alkur'anin nan ya ji abin da aka yi magana annabi ya san annabi lalle mutum ne amma ba kamar kowa ba mutum ne a nama da jiki irin sura amma kuma sha'aninsa ya wuce na mutum wane mutum mala'ika kaf darajar su ba wanda ya taba samun daraja kuma ta manzo Allah dukkan su gaba daya wato cikin su yanzu haka in manzo Allah mala'iku gaba ɗayan sun ga manzo Allah faduwa suke su gaishe shi sannan ran da ya Isra'i manzo Allah limami ne mala'iku sun yi sau manzo Allah ya zama limamin su dan samu albarkarsa wanda kuma ba dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mala'ika ɗaya tan Allah ga bi halitta ba waya ce mutum ne kamar kowa mutum ne amma ba kamar kowa ba ka ji wanda Allah yake duk wanda ya taba annabi ko ransa ya ɓaci ko kaga bakan magana yanzu nan ka ga jibril Allah ya karɓe faɗa to ka ji Allah ya ce matan nan in suka haɗa kansu suka ware annabi suna ɓata masa rai saboda wannan abu da yi yace to ku kyale shin kar ku taimakar da ni da jibril da dukkan muminan duniya na kirki mataimakansa ne ba shikenan ba Allahu akbar to me kace gaban mu karasa wannan mu kai kuma nan ka gani kuma wato da Abubakar da Umaru da sauran mu'minai gaba ɗaya duk mataimakan annabi ne wal mala'ikatu ba da zalika zahirun Allah ya ce kai banda ni banda ma Jibrilu da mala'ikun da mu'minan gaba ɗaya kai dukkan mala'ikun ma da na halitta gaba ɗaya mataimakan annabi ne in kun ki taimakon ku ku Aisha da Hafsatu Allahu akbar wato mata mutane ne masu rauni da gaske wannan abin da suka yi fa karkace wai ba san daraja annabi ba sun fi kowa sanin daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kishi ne kawai idane su ita mace ba abin da take ki ga kishiyar yar uwarta illa jima'in nan kawai shi ke damu su inda za ka yi mace kishiya ka ce amma ba za ka yi jima'i da kishiyar ba sai a zauna lafiya to kaji ita wannan baiwar ta tara ana jima'in ta dinga kuka da hawayenta ma dan ba yanda za ta da annabi da sai ta buga ɗakin ma ta fada to ta san in ya harzuka sai ta halaka to da aka ta yi hakuri ta zauna din Allahu akbar kaji ubangiji yake duk mala'iku ma gaba daya da Allah da mala'iku da Jibril da muminai za a taru a taimaki manzon Allah akan matan nan guda biyu ai fi nasarhi alaikuma duk za a haɗu a taimake shi in fada za a yi du wa sa iya fada da waɗannan taron su ai sai tuban dai kawai Allahu akbar wato an ce a kabara bil mufradi ala jam'i in qulta ila nasratullahi inna nasratullahi hiya al-kifayatul uzma azma in kace to ai Allah ma da yace zai taimake shi ai babbar isuwa da taimako kenan to me hikimar kuma da Allah yace da mutane da mala'iku da dukkan ma muminai gaba ɗayan su za su taimaki annabi akan waɗannan mata suna tsegumi ga annabi ulta sai a ce maka ta ɗabiban liƙulubin muminina an daɗaɗa da zuciyar muminai ne wata ƙira da jalibin rasuli don kuma a girmama wato sassanin annabi gaba ɗaya san lalle manzo Allah babban mutum ne so da haka Allah ya masa wannan din kuma ransa ya huce da magana da suka ɓata masa to me kace gaban عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات فائحات طيبات أبكارا har yanzu dai Allah yana magana akan wannan abin da suka yi wa manzo Allah su matan nan guda biyu Allah ya ce kusa ma ubangijinsa ya kusa ubangijin Muhammadu ya kusa an in dallaka kunna idan manzon Allah ma ya ce ya fike ku ku yi hafsatu da ke Aishatu dan kuma wannan tsegumin in ya ki hakuri ma ya ce kai ku je na fike ku to Allah kusa an yi badilahu azwajan khairan min kunna Allah sai musanyo musa mata waɗanda suka fi ku ma alheri Allah ce sai in ba shi matan da suka fi ku alheri da biyayya Allahu akbar. Su irin matan da zan bashi in ya sake ku, musulmatin zan bashi, wanda za su ce mun miƙa wuya gare ka ya Muhammadu, sai yadda kai da mu. Mun miƙa wuya ga Allah kuma. Muminatin sannan kuma masu tsarkake imani waɗanda duk abin da annabi ba za su rage shi ba, irin su zan bashi in ya sake ku. Ƙanitatin sannan muti'atin masu yawan ibada sallah da azumi da bin umarninsa. Bayan haka kuma ta ibatin masu yawan da sun yi laifi su ce Allah mun tuba Muhammadu ka yafe mu laifin da muka yi ma. Sannan adidatin masu yawan ibada, sa'ihatin masu yawan wuni da azumi, sannan masu kauracewa sabo su su saba manzala, kauracewa saba manzala, su dinga bin da'a ba irin ku ba. Sannan in bashi kuma irin matan sai batin zawarawa, in zaɓo masa zawarawa kyawawa masu kyawun hali, wa abakara in zaɓo masa kuma ƴan mata kyawawa masu kyan hali a maimakon su. to kaga kuma me ya sauran musu banda tuba Allah ya gaya waɗannan matan fa dan su tuba Allah baya son a bata annabi Allahu akbar dalilin saukar wannan aya da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallama wato manzo Allah mai tsira da aminci lamma a sha'ada hafsatu ma asarraha bihi yayin da hafsatu ta bayyana abinda manzo Allah ya gaya mata kar ta bayyana din nan digitan sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sai ransa ya baci da bayyana wannan wa lafa sai rantse Allah ya dakulu alaihin na sharan ya ce da Aisha da Absatu sai na kwan talatin ban shiga ɗakin kuɗe ba. Ka gani. Mu'aka zata lahunna dan manzo Allah ya rike su da wannan laifin. Wama kasa shar wa mukusu shari eh wama kasa shar sai manzo Allah da Allah ya ce ya halata man Mariya ta zama halar. Sai zauna a ɗakin Mariya din ya dinga kiranta ya dinga kiranta wato zuwa kwana talatin. Falan mama ba ya ce zai zauna a ɗakin Aisha ɗin nan kwana talatin. to yayin da kwana kwana 29 ya wuce wato saura ɗaya kenan ka gani ba da bi Aisha ta to yayin nan sai da ya kwan 29 ɗakin a ɗakin Mariyar bai je ɗakin Hafsatu ba bai je ɗakin Aisha ba waɗanda suka haɗu suka yi tsegumi bi ya ƙaurace musu ya ce to shikenan tunda kun bayyana wannan asiri da na fitar ku bayyana to ni ma ba zan ƙara shiga ɗakin ɗaya cikin ku ba sai an kwan talatin nan da kwana talatin ɗin ya zo sai ya fara kewayawa wato zai faro daga ɗakin aisha wannan ma balaga umaru annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ita zale da sa'ahu yayin da labari ya isan ma sai da na umaru cewa manzo Allah ya daina kwana ɗakin waɗannan mata da hafsatu da aishatu wa sha inda nasi sai labari kowa da kowa ya ji annahu dallaka hunna cewa ma ai ya saki aishar ya saki hafsatu atahu sai sai na Umar ya zo wa manzon Allah fa waje da hufi masharabatin ya same shi a gun da yake shan ruwa qala Umaru sai Umaru yace fa dakhalat alayya hafsatu wa hiya tabki yace sai ga hafsatu ta zo guri na tana yin kuka fa qultu domin ita hafsatu din nan yar sayyidina Umaru ce fa sahabin nan na annabi yar ce ta cikin sa sai ta zo da yaji shi Umaru saboda ya san darajar manzo Allah amma manzo Allah shi bai ce ya suke su ba amma ya ce sai ya kwan talatin bai shiga ɗakin kowa ba saboda tsegumin da suka yi to da shi Umar ya ji labari ana ta cewa a gari ai manzo Allah ya ya saki Aisha ya saki Hafsatu to sai sai na Umaru sai ya zo shiga da ya je sai ya sami manzo Allah a zaune ya gaida manzo Allah bayan yi salama to suna zaune da manzo Allah sai ga Hafsatu ta to tana ta kuka ita ita sai na Umaru da ta zo ta samu sai na Umar gun manzo Allah zaune shi sai na Umar ya ce a dallaka kunna rasulullahi yanzu ashe manzon Allah ya sake ku hafsatu ashe ya sake ku qala la adri ha huwa za mu utazilun fi hadhihi za mu utazilun fi hadhihi masharabati Allahu akbar sai Aisha shi shi wannan da Umar ya tambaye ta yace ashe rasulun manzon Allah ya sake ku sai sai a'a ni ban sani ba ai gashi nan ai gashi nan a gurin mu utazilun fi hadhihi masharabati eh gashi nan ya fito ya bar ɗakin mu ya zo ya zauna a nan guncin abincin nan da ake baya shiga ɗakin mutum amma fa ni ban sani ko ya suke mu ko bai suke mu ba sai na Umar ya tambayi yarsa haka fa ta zanat alaihi eh sai ta nemi izini gare shi fa zina li ya sai mun izini fa da karfi yace sai na shiga fa sallamtu alaihi wato sai ya shiga yace wato kaji masan ka'idar mm, yadda shari'a take da ta ce nan ita bata sani ba ko manzon Allah ya suke ko bai saki ba amma gashi nan abun da yake ake kamar abinci da abin sha yana sha sai shi Umar din da ya takamar cewa zai fada inda manzon Allah yake huta ba sai ce to ki je ki tambayo shi ina so zan zo mu kaɗai ta da shi ta zo ta ce an babana ya zo ya ce yana so za ku gana sai ce to ce to zo fa idan huwa mutakiun ala rimali hasirin sai ya samu manzala a kashin gide wato akan waɗansu irin abin tabarma irin abin da ake tara a tabarma wato an saka tabarmar irin da manya-manyan kaban nan a shimfiɗe a gurin manzala kuma ya zo ya kashin gida irin ya dogara akan hannunsa din nan ya tada kansa yana kan wannan tabarmar jardan koma ya ci babu ko shimfiɗa ba shimfiɗa ba kada a sira fi bihi tabarma ta kama hakarkarin sa ta yi rada rada yanda in ka kwanta a tabarma take ma zanen nan tayi wa manzo Allah hakarkarin sa haka tayi zane yana kwanta a kai kaji manya duk duniya sama da ƙasa banda Allah ba wani kamar sa amma ka ji tabarmar da ya kwanta har tayi masa zane a jikin sa sau da yawa ma sai ya zo ya kwanta a ƙasa sai ka same shi yana hutawa a ƙasa yana ta tunani kawai yo ba sarauta yake ba ya ce shi ba mai sarauta bane yace shi bawa ne sannan kuma dan baiwa ne mun ran da ya zo ran da aka ce manzala ya ya ya ci maka ya zo ya hau akan dutsen safa ana zuwa mu baya a wata tsohuwa da ta zo ta fashe da kuka tana zuwa tana sujira manzala ya ce karki ƙara yin sujira Allah da yadda ai wani bawa sujira ba ni bawa ne ba sarki bane bawa ne dan baiwa ina cin abinci a tsugune